ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أما بعد واتقوا الله عباد الله فما فاز وفلح إلا المتقون وما خاب وخسر إلا المفرطون فإن العبد مجبول على أن يقصد شيئا ويريده ويستعين بشيء ويعتمد عليه في تحصيل مراده العبد محتاج إلى الاستعانة بالله في فعل المأمورات وترك المنكرات والصبر على المقدورات كلها في الدنيا وعند الموت وبعده من أهوال البرزخ وفي يوم القيامة ولا يقدر على الإعانة على ذلك إلا الله عز وجل وقد أرشدنا الله سبحانه إلى الاستعانة به وحده بقوله إياك نعبد وإياك نستعين وذلك لأن العبد عاجز عن الاستقلال في جلب مصالحه ودفع مضاره ولا معين له على مصالح دينه ودنياه جميعا إلا الله تعالى فمن أعانه فهو المعان ومن خذله الله فهو المخذول عباد الله الاستعانة بالله تجمع بين الثقة بالله والاعتماد عليه وتنشأ عن معرفة الله وتنشأ عن معرفة بالله والإيمان بتفرده بالخلق والتدبير والضر والنفع والعطاء والمنع فيوجب ذلك تفويضا إليه وطمأنينة به وثقة به تعالى ويقينا بكفايته لمن توكل عليه واستعان به ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز رواه مسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته ويعلم أصحابه أن يقولوا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إلى آخره وأمر معاذ بن جبل رضي الله عنه ألا يدع في دبر كل صلاة أن يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رواه أحمد وأبو داود والنسائي وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم رب أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي وامكر لي ولا تمكر علي واهدني ويسر الهدى لي وانصرني على من بغى علي رواه أحمد وأبو داود والترمذي أيها المسلمون فهذا نبي الله يعقوب عليه السلام لما ابتلي بفقد ابنه استعان بالله في معالجة الموقف الحزين وحل المشكلة الجسيمة فآنه الله سبحانه وهو نعم المعين قال تعالى فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وأمر موسى عليه السلام أمر قومه بالصبر والاستعانة بالله فكشف ما بهم من ضر وضيق شديد وأعانهم على من بغى عليهم وتكبر وتجبر وطغى عليهم فقال قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين ونبينا بأبيه وأمي صلوات الله وسلامه عليه استعان بالله على قريش حين أبطأوا على الإسلام فقال اللهم إني عليهم بسبع كسبع يوسف فأخذتهم سنة حتى هلكوا فيها وأكلوا الميتة والعظام ويرى الرجل ما بين السماء والأرض كهيئة الدخان أخرجه البخاري فالعبد محتاج إلى الاستعانة بالله في مصالح دينه وفي مصالح دنياه كما قال الزبير في وصيته لابنه عبد الله بقضاء دينه قال إن عجزت فاستعن بمولاي فقال له يا أبت من مولاك قال الله قال فما وقعت في كربة من دينه إلا قلت يا مولى الزبير اقض عنه دينه فيقضيه رواه البخاري وعلى كل مسلم أن يطلب المعونة من الله في كل شيء وترك ما سواه ويسعى وراء الأسباب التي تمكنه كسبها وتحصيلها لأن الأعمال يتوقف نجاحها على أسباب ربطتها الحكمة الإلهية بمسبباتها وجعلتها الموصلة إليها وعلى انتفاء موانع من شأنها أن تحول دونه وفي الأثر الموقوف على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت صلى الله كل شيء حتى الشسع فإن الله إن لم ييسره لم يتيسر رواه أبو يعلى عباد الله الاستعانة بالله من باب الصبر والصلاة عظيم واستعينوا بالصبر والصلاة ويستعان بالعلي العظيم على كل جبار عنيد وعلى جميع المفسدين الأشرار قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين إنه هو الغفور الرحيم lallai godiya ta tabbata ga Allah muna gode masa muna neman taimakonsa muna neman gafaransa muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya tsare mu daga sharrin kawunanmu da munanan ayyuka duk wanda Allah ya shiryatar da shi babu wanda ya isa ya batar da shi hakanan duk wanda Allah ya batar babu wanda ya isa ya shiryatar da shi ina shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai yake ba shi da abokin tarayya ina shaida lalle annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bawan Allah ne ko manzon Allah ne tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da mutanen gidansa da sauran sahabbansa da waɗanda suka bi tafarkin su har ya zuwa tashin alkiyama bayan haka yayin kwana musulmi a wannan juma'a tamu a cikin wannan wata namu mai albarka rabiul akhir hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama na da shekara 1442 kidan miladiya a to na manta kidan miladiya shekara ta 2020 daidai wannan kutuba za ta jawo hankali akan neman taimakon Allah neman taimakon Allah da fakewa a wurin Allah da neman agaji da tallafi daga Allah subhanahu wa ta'ala musamman a wannan ƙasa tamu da bai ɓoye ga kowane mai hankali ba irin yadda al'amura suka zafafa a waɗannan ‘yan kwanaki al'amura sun rikici shugabanni da mabiya duk sun shiga cikin rudani mafita ta gagara wa yau da dabara ya yanke mabayi gabaki ɗaya da haka dole akwai wata kofa ɗaya da ta rage mana idan kowa ya ruɗe ya gigice to akwai kofa ɗaya mashiga na alkhairi mashigan da yake duk wanda ya shiga ta nan to ba zai nadama ba ita ce neman taimakon Allah subhanahu wata'ala mun sani cewa a waɗannan 'yan satuttuka zubar da jini ya ƙaru a Najeriya musamman irin abin da ya faru a borno da sauran sassa ma dai na yankuna na wannan ƙasa al'amura sun rikici jini ya ƙara zuba a wannan ƙasa an keta alfarman mutuntaka an take haƙƙi na bil'adama kai har dabbobi ma an take haƙoƙansu a wannan ƙasa a daidai lokacin da yake kuma jama'a duk mun fada cikin ruɗani mun fada cikin ɗimuwa mun shiga cikin hauma-hauma kowa yana faɗin albarkacin bakinsa kowa yana kawo abin da shi a fahimtarsa ita ce mafita wani idan ya buɗe baki zai ce mafita kawai shine a fatattaki shugabannin jami'an tsaron wannan ƙasa shi a irin nashi fahimta in aka fatattaki waɗannan shugabanni na jami'an tsaro shi ke nan ƙasa sai ta dawo ta zauna lafiya wani shi kuma yana fahimtar cewa idan aka kori duk majalisar zartarwa na wannan ƙasa ministoci da wanda shugaban ƙasa ke taro da su duk sati in an kore su an samu waɗansu masu jini a jika to shi a fahimtansa shi ke nan halin tsaro ya kyautata a ƙasa halin tattalin arziki ya kyautata wani shi kuma yana nan yana ganin cewa ya kamata ne a fita ƙasashen waje a nemo agajin waɗansu dakaru wanda za su zo su farma 'yan ta'adda a cikin wannan ƙasa shi a fahimtansa ana fita ƙasan waje aka je aka nemo 'yansu dakaru shi ke nan matsalan tsaro ta ƙare a wannan ƙasa zaman lafiya da kwanciyar hankali ya samu su kuma waɗansu suna fahimtar cewa ai shugaban ƙasa ne ya kamata kawai ya murabus idan shugaban ƙasan nan ya sauka ya bar mu wani mai jini a jika ko musulmi ne ko kafiri ne ko daga kudanci ne ko daga arewaci ne ko ma dai daga wani irin kabila ne ko daga wani irin addini ne su suna fahimtar da zaran shugaban kasa ya sauka to shi kenan maganan zubar da jini maganan garkuwa da mutane maganan taɓarɓarewar harkar tsaro da yunwa da wahalhalu da al'ummar najeriya suka fada shugaban kasa yana sauka shi kenan matsalolin nan sun ƙare waɗansu su kuma irin nasu wautan kenan masu hangen nesa waɗanda suke bin abubuwa a sannu suna raba al'amuran da addini su kuma suka yi ta kira cewa jama'a musulmi a koma zuwa ga Allah a koma zuwa ga Allah a tuba dangane da laifuffukan da ake ma Allah a gyara ɗabi'u a gyara halaye a fuskanci Allah subhanahu wata'ala a bauta masa a daina shirka sannan a yi ta addu'a sannan kuma a kiranyi al'umman musulmi akan mu koma ga Allah mai ta addu'a cikin masu irin wannan fahimta akwai mai alfarma sarkin musulmi wanda ya kiranyi al'umman musulmi akan a koma ga Allah a kuma ɗora a ta addu'a a kuma kiranyi al'umma akan cewa mu koma ga Allah mai ta istighfari akan laifukanmu muna addu'a muna neman taimakon Allah har mai martaba sarkin zazzaushi ma yayi taro da malamai akan irin wannan manufa na san akwai da dama daga cikin ƙila sarakuna waɗanda yake su ma sun yi irin wannan kira na koma zuwa ga Allah a raɓe a fake a wurin Allah subhanahu wata'ala a nemi taimakon shi domin wayau ya ƙare ma kowa dabara ya ƙare ƙarfi da dabara da tsimi ya yanke mana da haka dole ne mu zofa mu koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala mu nemi taimakonsa to wannan magana ita ce gaskiya kuma wannan magana ita ce wata idan an bi ta babu ta ba ba za mu samu mafita daga gurin Allah subhanahu wataala duk da kasancewan an dade ana irin wannan jan hankalin to amma abin ban takaicin shine al'umman musulmi kuma musamman a keɓe da sauran al'umman ƙasa ba sa yin aiki da waɗannan shawarwarin da ake ba su a addinanci suka yi daidai da faɗin Allah subhanahu wataala walaqad arsalna ila umamin min qablik فأخذناهم بالبأساء والضراء لأنهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين الله يبيو منزن الله صلى الله عليه وسلم لا باري cewa mun aika da annabawa zuwa ga al'ummomin da suka zo kafin kai mun aika musu da shari'o'i sai waɗancan al'ummomin suka ƙaryata annabawan suka take waɗannan shari'o'i na Allah na aiko a bari Allah ce fa akhadnahum bagatatan sai muka kama su saboda irin mugunyan abin da suka kasance suna aikatawa amma saboda rahamar Allah ya ce mun yi musu wannan ne la'allahum yatadarraun ko saboda kamun nan da muka yi musu malaman tafsiri suka ce ma'anan kamun da Allah ya musu aka jarabce su da yunwa aka jarabce su da musibu aka jarabce su da zubar da jini aka jarabce su da fari da wahalhalu iri-iri Allah ce to yayi musu haka ne la'allahum yatadarraun ko sa kaskanta ga Allah su koma ga Allah suna masu neman taimakon Allah subhanahu wataala amma abin ban takeicin falura irja'un ba asuna tadarra'u ina ma da sun kaskanta sai dai walakin qasat qulubuhum sai dai zukatan su ya kashi ya bushe fa akhadnahum bima kanu ya'malun ko yaksibun sai muka kama su da sakayyan abin da suka kasance suna aikatawa to mu a irin wannan ƙasa an sha yin mana nasiha da faɗakarwa an sha jawo hankulanmu akan mu koma ga Allah mu rabi a wurin Allah mu nemi taimakonsa amma har ya zuwa yanzu dai muna nan muna fatan Allah subhanahu wataala ya taimake mu akan mu koma ga Allah mu istighfari akan laifuffukan mu muna masu roƙon Allah subhanahu wataala muna masu neman taimakonsa ko Allah subhanahu wataala ya ɗaukake mana innan musibu da fitintunu waɗanda muke cikin su a wannan ƙasa tamu babu shakka irin abin da ya faru a waɗannan kwanaki dole ya daki zuciyar mummuni kai koma waɗanda ba mummune ba dole ne mutum ya samu raɗaɗi da jin zafi da alhini akan toyane ne ne za a yi a samu maganin waɗannan abubuwa kuma cikin abubuwan da ya kamata mu kula masu irin waɗancan fahimtoci a baya fahimtocin da muke cewa duk ba daidai ba ne kun ga wannan gwamnati da take ci a yanzu wanda ake ganin ko shugaban ƙasa ya sauka ko a kori ministoci ko a kori jami'an tsaro ko wane ko wane ko wane kafin ita fa an yi wata gwamnatin gwamnatin kuma ba irin wannan gwamnatin bane domin shi wancan shugaban da ya sauka wanda shi ma akwai tabarbarewan tsaro wanda idan ba kuma ta ba shi ma har gidajen mu an rika bi ana bi idan aka ganka da wuka wannan wanda zaka yanka tumatir da ita sai a kama ka a matsayin kai ma ka fada cikin bala'i da tashin hankali kai ma kana cikin yan ta'adda wancan shugaban kaga ba musulmi bane shi kuma wannan shugaban musulmi ne wancan shugaban daga kudancin ƙasa ne shi kuma wannan shugaban daga arewacinta wancan shugaban kirista ne shi kuma wannan shugaban musulmi ne wancan shugaban jam'iyyar shi daban wannan shugaban jam'iyyar shi daban amma duka ga matsalolin tsaron nan da suna faruwa to haka me yake nuna mana kenan yana nuna mana al'amarin nan fakewa gurin Allah za a yi ba batu ne na yanzu wai idan jami'an tsaro kawai sun sauka shi kenan matsalan zaman lafiya ta samu ai a baya ba waɗannan jami'an tsaron bai a baya ba wannan shugaban bai a baya ba waɗannan ministocin bai a baya ba ɗan arewa ba ne ba ɗan kudu ne a baya ba musulmi ba ne kirista ne amma duka dai matsalolin suna nan suna tafiya kamar dai yadda muka san su a baya abubuwan ma na ƙara wutan na ƙara ruruwa fituntunin na ƙara bunƙasa to da haka muna da buƙatuwan fa mu koma zuwa ga Allah subhanahu wataala jama'a musulmi dama Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana cikin matakayya na ibada akwai isti'ana inda yake cewa iyaka na abudu wa iyaka na sta'i ya Allah kai kaɗe muke bauta maka kuma kai kaɗe muke neman taimakonka isti'ana ƙofa ce daga cikin ƙofofin rububiya da haka an haɗa tsakankanin uluhiyya da rububiya ana bautan Allah ana kuma neman taimakon Allah ashe idan ana neman mafita a cikin al'amuran da ya dame mu a cikin wannan ƙasa sai an koma an tabbatar ma Allah da tauhidi a koma a inganta tauhidin uluhiyya a bauta ma Allah kada a shirka da shi a kuma koma a karfafi tauhidin rububiyya a nemi taimakon Allah subhanahu wataala ai watsi da wannan kama kame da laliba lalibe wanda yake ba za ta kai mu gaci ba babu shakka bawa kowane irin bawa yana neman taimakon Allah a cikin dukkan abin da ya dame shi ko cikin tunkuɗa dukkan sharrin da ya dame shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana faɗi a cikin wani hadisi yana cewa ihris ala ma yanfa'uka duk abin da ka san zai amfane ka ka sa kwaɗayi a cikin sa ka yi shi da gaske ka neme shi bil haqi kuma kana mai neman taimakon Allah wasta'in billahi kana mai neman taimakon Allah wala ta'jiz kada kai rauni kada ka samu karayan zuciya kada ka samu raunin gwiwa duk abin da ka tasa na alkhairi a gabanka to ka yi shi bil haqi kamar da al-Imam Muslim ya rawaito hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hudubobin da yake yi yana kuma karantar da sahabbai in za su yi huduba huduban aure ne ko sulhu ko wani abu mai kima cikin abubuwan da annabi ke faɗi yana faɗin innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu yana faɗin lalle godiya ta tabbata ga Allah muna gode ma Allah muna neman taimakon Allah ko muna neman gafaran Allah ashe neman taimakon Allah ana yin sa cikin ƙananan al'amura da manya-manyan al'amura tunda ko ɗaura aure annabi zai sai ya yi wannan ɗaura aure idan annabi zai sulhu sai yayi innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ana neman taimakon Allah ana neman gafaran Allah subhanahu wataala haka nan cikin addu'o'in da annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarci mu'adh bin jabal ya rika yi a wurin bautan Allah ya ce ka rika faɗin Allahumma inni ala zikrika ya Allah ka taimake ni wurin yawaita ambatanka wa shukurika ya Allah ka taimake ni wurin in gode maka wa husni ibadatika ya Allah ka taimake ni in kyautata ibadunka haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana wata addu'a rabbi a inni wala tu'in alayya ya Allah ka taimake ni kada kai taimako akai ni wato ya Allah ka taimake ni akan shedan Allah ka taimake ni akan mummunan zuciyata Allah ka taimake ni akan duk wani makiyi da zai iya karkatar da ni Allah ka taimake ni akan ababen gaba ko kuma abokan gaba na yace wala tu'in alayya ya Allah kada ka taimaki shedan a kaina kada ka taimaki mummunan zuciya a kaina kada ka taimaki makiyana a kaina yana faɗin wansurni wala tansur alayya ya Allah ka taimake ni kuma kada ka bada taimako a kaina domin makiya idan suka samu dama a kanka shikenan sai asirin ka ya tono yace wa mukurli wala tamkur alayya ya Allah ka shirya min dabara da zan fita daga hannun azzalimai amma kada ka shirya dabara da azzalimai za samu iko a kaina har dai annabi na addu'a sunni alamun baga alayya ya Allah duk wanda yake azzalimi wanda ke shirin ya cuce ni to ya Allah ka dora ni akan shi Allah ka taimake ni akan shi ire-iren yan ta'addan nan da masu zubar da jinin mutane masu kama mutane suna garkuwa da su da sauran azzalimai da ke rayuwa tare da mu a gidajenmu da waɗanda suke a ungoyinmu da waɗanda suke a birni da ƙauye duk wani azzalimi to ya Allah ka taimake mu akan shi kada ka bashi dabaran da zai ce zaka taimake shi akan mu dubi da yadda annabi yaqub alaihi salam lokacin da Allah subhanahu wataala ya jarabce shi ya rasa ɗansa ya rasa ɗana ɗaya ya rasa ɗana biyu zuciyarsa ta tafarfasa ya samu damuwa matuƙa a wannan lokaci sai annabi yaqub ya gane cewa babu mafaka sai zuwa ga Allah subhanahu wataala abin da yake gaya ma 'ya'yansa fa sabrun jamil haƙuri mai kyau shi ne zan yi zan yi haƙuri ba zan kai kukan Allah ba wallahu musta'anu ala ma tasifun Allah nake neman taimakonsa akan duk wata dabara da za ku ƙulla da duk wani makirci da za ku shirya to ni na san wayo na da dabara na ya yanki amma ina mai neman taimakon Allah subhanahu wataala sai kuma gashi Allah subhanahu wataala ya taimaki annabi Yaqub sai ga 'ya'yan da na farkon da na biyun gabaki ɗaya sun dawo sai ga 'ya'yan sun dawo cikin izza da buwaya da ɗaukaka sai ga annabi aƙo ya taso daga yadda yake zaune ana hannu baka hannu ƙwarya ya dawo cikin alƙarya ya dawo cikin inda zai samu gata da shi da ‘yan uwansa ga baki ɗaya haka nan annabi musa lokacin da tsanani ya yi mutanensa yawa suka ce ya kai annabi musa an cutar da mu kafin zuwanka an cutar da mu bayan zuwanka fir'auna ya walaƙanta mu ya bautar da mu ya kashe wanda ya ga dama ya rayar da wanda ya ga dama mun fada cikin kaskancin rayuwa ya annabi Musa mu dai yanzu a nemo mana wani agaji wannan wahalhalu da muke ciki yayi tsanani kwarai da gaske ga yunwa ga talauci ga zubar da jini ga zalincin azzalimai ga ƙetare haddin masu ƙetare haddi nan take annabi Musa ce musu ista'inu billahi wasbiru ku nemi taimakon Allah kuma ku yi hakuri akan wannan jarabawa innal arda lillahi wallahi ƙasa ga baki ɗayanta ta Allah ce ƙasa ba ta shugaban ƙasa ba ce ƙasa ba ta jami'an tsaro ba ne ƙasa ba ta waɗansu dakare daga ƙasan waje ba ne ƙasa innal arda lillahi ƙasa ta Allah ce yuri fahaman ya sha umin ibadihi Allah na gadar da ƙasansa ga wanda ya ga dama daga cikin bayinsa amma ku sani wal aqibatu lil muttaqin kyakkyawan dai makoma yana ga masu tsoron Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da quraish suka matsa masa lamba suka takura masa suka yi ma musulunci zagon ƙasa sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya nemi taimakon Allah a kansu ya ce Allahumma inni alaihim ya Allah taimake ni a kansu bi sab'in ka jefa musu shekaru na fari ka sab'i yusuf kamar yadda ka jefa ma mutanen annabi yusuf shekaru na fari haka manzan Allah ya nemi taimakon Allah akan Qurayshawa sai ko gashi fari ya fada ma mutanen Makka waɗansu da dama suka halaka waɗansu da dama suka tozatta har sai da mutanen maka suka koma suna cin mushi suna cin mushi idan ya mutu suna cin ƙashi sai ya kasance mutum in ya ɗaga kai sai ya rika hangen kamun wani duhu ne wani duhu wani hayaƙi ne ke sakkowa tsakankanin sama da ƙasa kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ba mu labari fartaqib yawma ta'ati sama bi dukhanin mubin ai wannan hayakin manzon Allah ne musu bakar addu'a ya nemi taimakon Allah akan su sai gashi komai ya rikice musu to dan mene mu ba za mu nemi taimakon Allah akan waɗannan 'yan ta'adda masu zubar da jinin mutane masu garkuwa da mutane masu keta alfarman mutuntaka masu cin zarafin masu mutunci masu keta wato haddodan Allah subhanahu wata'ala da iyakokan da bil'adama suka zaɓen makawuninsu akan gudanar da rayuwa mu nemi taimakon Allah mu roƙi Allah subhanahu wata'ala ya iyar mana daga sharrinsu mu roƙi Allah subhanahu wata'ala ya tsare mu daga sharrinsu Allah ya haɗa su faɗa ya suya su Allah subhanahu wata'ala ya kashe su da hannayen ƴan uwansu da suke wannan mummunan aiki mu nemi taimakon Allah kamar yadda Zubair bin al-Awwam lokacin da ya zo rasuwa yake gaya ma ɗansa yake cewa ya kai ɗan ɗana Abdullahi idan na mutu to ka san ina da basussuka a kaina ka nemi taimakon mai gidana wurin biyan mun bashi ɗansa Abdullahi ya ce ya baba wane ne mai gidanka ya ce mai gidana shine Allah ka nemi taimakon mai gidana shi ɗan abdullahi ke cewa duk wani hali da na fada a kan bashin da ake bin zubair bin al'awam kamar yadda ya zo a cikin hadisi ana bin zubair bin al'awam kusan miliyan biyu ne da wani abu kamar ka ce naira miliyan biyu da wani abu na tabbatar da damunmu nan ba abinmu miliyan ɗaya da damunmu to shi zubair ana bin shi naira miliyan biyu ne da wani abu amma abdullahi bin zubair hakanan ya ci gaba da neman taimakon allah mai gidan zubairu ba a dai kai wani lokaci ba sai daga baki ɗaya Allah subhanahu wata'ala ya biya mu zubairu bashinsa idan ka koma cikin hadisin zaka ji hanyoyin da hadisin ya bayani yanda aka biya bashin hanyoyi ne masu ban sha'awa masu burgewa duk wanda ya nemi taimakon Allah Allah subhanahu wata'ala zai taimake shi wannan bai kore a bi hanyoyi da shari'a ta tsara cewa haka Allah ya tsara gudanar da rayuwar ɗan adam a bi hanyoyi irin hanyoyin da muka kawo a waɗansu kwaɗubobi a baya da kwaɗuban ma da ta gabata ina tsammanin satin da ya gabata akwai hanyoyi kowa da irin gudunmuwan da zai bada ba magana ce kawai a shiga gidan majalisa a yi ta taɗi mare kan gado ba ba magana ne kawai a ce dattawan arewa sun fito suna allah wadai suna kaza dama can a baya kuma sun suna da bambancin siyasa ba magana ce na kowa ya zauna a dakali ya ta kawo abin nan ba in za a tsaya a yi aiki tsakani da allah a yi da gaske a yi ma'alla da gaske a nemi taimakon allah a bi hanyoyi wanda ɗabi'an ɗan adam ta hukunta cewa in an bi su ana samun maslaha a bi su a yi da gaske su kuma shugabanni tun daga karan kansa mai girma shugaban ƙasa da mabiyansa da mataimakansa da waziransa da sauran gidan majalisa da kowa da kowa kowa yana da irin rawan da zai taka a shi kadai yana da rawan da zai taka in sun taru ba magana ce na kawai ta ta'i da fatan baki amma abubuwa ko kuka ce ma gurba kuka ce ma kama gurbacewar al'amura har al'umma ta fada cikin wannan fitintuni nana Aisha cikin wani asari mauqufi da yazo da gareta tana cewa ku nemi taimakon Allah cikin komi har wato hancin takalminka idan ya cire to idan zaka gyara ka nemi taimakon Allah kar ka wadatu da dabaranka ko wayanka domin duk wanda Allah bai sauke mishi al'amura ba to al'amuran nan fa ba za su sauwaka ba da aka ya jama'a mi ta sallah muna azumi muna haƙuri muna bin Allah sau da kafa muna nisantar haramun saboda mene saboda Allah ya taimake mu kamar yadda Qur'ani ce wasta'inu bis sabri was sala ku nemi taimakon Allah ta hanyar ku ta yin sallah kuma ku ta haƙuri waɗansu ma malamai suka ce haƙurin nan shine ku ta azumi shine as-sabr da haka ku nemi taimakon Allah ta hanyar ku ta yin azumi kuna yin salloli kuna roƙon Allah subhanahu wataala kuna kusantan Allah subhanahu wataala kuma a nemi taimakon Allah akan duk wani azzalimi azzalimin nan nasari da na ɓoye azzalimin nan yana cikin ƙasa ko ba shi a cikinta azzalimin nan cikin gwamnati yake ko a wajenta a nemi taimakon Allah akan Allah subhanahu wataala iyar mana daga sharrunsu kada mu wadata da hikimanmu ko dabaranmu ko kuma abin da muke gani shine mafita ko ma bayan abin da Qur'ani da Sunna suka tabbatar mana ya Allah muna kaskantar da kai gare ka ya Allah muna daga hannaye zuwa gare ka muna rusunawa muna kaskanta zuwa gare ka ya Allah muna masu tawassuli da imanin mu gare ka da ranar tashin alkiyama ya Allah mun yi imani da kai mun yi imani da manzanka ya Allah ka gafarta mana laifuffukan mu Allah ka ɗaukake mana innan musibi ya Allah ka yafe mana kurakuranmu Allah ka ɗaukake mana waɗannan fitintunu ya Allah wannan fitina da musibu na zubar da jini da garkuwa da mutane da fitintunu na wahala da kunci da yunwa da muka fada a ƙasar nan to ya Allah wayau da dabara ta yanke mana ya Allah in ka zartar babu wanda ya isa ya hana ya Allah in ka hana babu wanda ya isa ya bada ya Allah ka bamu cikin falalanka ya Allah ka bamu cikin falalanka ya Allah ka bamu cikin falalanka ya Allah waɗannan musulmi namu da aka yayyanka aka yi musu yankan rago da waɗanda aka bindige su da bindiga da waɗanda aka tada hankalinsu suka mutu da bakin ciki da irin alfarman da ake tonawa ake tozartawa na matayenmu da 'ya'yayenmu da sauran al'ummanmu to ya Allah muna fatan duk wanda ya fada cikin wannan Allah ka azurta mu da haƙuri wanda suka mutu a ciki Allah ka gafarta musu mu kuma Allah ka bamu lafiya da zaman lafiya da gamawa lafiya wa sallallahu baraka ala nabiyil karim fa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk